الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a sha hudu ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da talatin da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina wanda ya dace ma uku ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da sha bakwai lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekhu imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata نعم kamar ni tara su da karamin ciki wai macen da Allah ya mata rasuwa da karamin ciki wai wannan da zai iya zamantowa daga cikin yayin da za su cece ta to ai ba a daga ba ma aka haifo shi balantana a lissafa shi a lissafa da shi saboda kasancewar shi tabbatar da cewa ta ɗa ne rayayye wanda za a lissafa da shi sai in an aihu shi da rai an gane ko kuma wannan kasancewar allo ba a lissafa shi a ɓangaren abin da ya shahi fagula ta mutuwa akan gwiwa shine a sababin naƙuda ma'ana ɓangaren haihuwa saboda kasancewar macen da ta aihu sababin wannan aihuwa da ta yi ya zame mata shine ajali to wannan tana daga cikin shuhada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana don haka dai a takaice wannan da ba a lissafawa da shi kuma hadisin ne ma yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wata mata daga cikin ku lokacin da ya mamata wa'azi da suka nemi ya keɓance musu rana ya ringa karantar da su domin sun kawo kukan cewa maza sun rinjaye su sun tafi da duk wani ilimi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantarwa wata mata ta nemi suka nemi cewa ya keɓance musu wata rana su ma domin ya karantar da su daga cikin abin da Allah ya sanar da shi manzan Allah ya musu alƙawari kuma ya musu ma alƙawarta inda za su haɗu suka haɗu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo ya karantar da su daga cikin karantar wadda ya musu manzan Allah ya ce babu wata mata daga cikinku da za ta gabatar da 'ya'yanta uku manzan Allah ya ce face sai sun kasance mata garkuwa da shamaki tsakaninta da wuta a ranar kiyama wata mata ta tashi ta ce ya rasulallah ko da 'ya'ya biyu ne manzan Allah ya ce ko da biyu ne kaga me ake nihi gabatarwa ma'ana ƴaƴan da suka rigaye ta mutuwa ƴaƴan da suka rigaye ta mutuwa su ne za su zamanto masu ceto gare ta a ranar kiyama kuma bai keɓanta ba ga mata hatta da maza duk wanda Allah ya ma ƴaƴansa uku ko biyu rasuwa suka rigaye shi to wannan za su zame masa sababin shiga aljanna a gobe kiyama kamar yadda yake cikin wani hadisi ingantacce maza Allah ya ce babu musulmin da ‘ya'yansa uku za su mutu maza Allah ya ce face sai Allah ya shigar da shi aljanna a ranar kiyama da jin kan da yake wannan yake musu ma'ana a saurin wannan ‘ya'yan wani ya tambayi maza Allah ya ce ko da biyu ne maza Allah ya ce ko da biyu ya ce amma daidai ba mu tambaye shi ba amma mun tambaye shi ko da biyu ne maza Allah ya ce ko da biyu na'am
kamar game da falalar wannan ta rasuwar mace wajen buhari kamar in ta haihu sai sanadiyar ko wannan amma ta jima tana jinya kafin ta
wai wadda bayan aihuwa ta samu matsala ta rashin lafiya har aka jima sannan kuma wannan ya zame mata ajali in dai sababin aihuwar shine ya janyo mata wannan matsala ta rashin lafiya ko bayan shekara nawa ne in ta mutu tana cikin wannan fagada na'am a to shi kiyasi babi ne wanda yake mai zaman kanshi a fanni wanda yake na usulul fiqh barai babi ne wanda yake mai zaman kanshi sai an koma can za a samu bayaninsa bayani ne wanda yake mai dan tsawo akan ɗauko rishi ne a kiyasta shi da asali in ya so sai a fitar da wani hukunci a cikin shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga kitabu sharika wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen tarayya akan wani abu mun tsaya ƙarshen wato babi na uku baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na yanda ake kasa kankanan dabobi shine malam ya zo mana da hadisin wato a baya ibnu rifa'a ibnu rafi ibnu khadij daga kakansa shine rafi ibnu khadij Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a wani dawa da ake kiran shi zulhulaifa ya ce fa asaban nasa ju'un wato yunwa wato sai ta samu jama'a ta cin musu zuri ya ƙare fa asabu ibilan wa ganaman wato sai suka ribato wasu raƙumma da ƙanƙanan dabobi idan aka ce alganam ismul jins ya haɗa tinkiya da akuya shine ya ce fa asabu ibilan wa ganaman wato sai suka ribato raƙumma wato da ƙanƙanan dabobi domin daman ɗan samami ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tura kuma shi yana baya قال سيتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ƙarshen jama'a wanda haka dama shine tabi'arsa da al'adarsa duk lokacin da ake tafiya da jama'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shiga gaba jama'a su biyo baya an gane ko jama'a su suke wucewa gaba shi sai ya biyo baya saboda wata hikima micece hikimar domin duk wanda ya kasa yana buƙatar taimako da agaji a taimaka masa a gaba da shi kamar yadda haka yi wa kana ga jabir allah ya ƙara masa yadda suna cikin wata tafiya tare da mazan allah sallallahu alaihi wasallam jabir jama'a sun yi gaba sun bar shi raƙuminsa ya kasa har ma ya kusa ya fita daga sha'anin raƙumin ya bar shi kawai ya kada gabansa ya tafi a kawai wanzu Allah ya tarar da shi ya ce jabir me ya faru ya ce ya rasulullahi raƙumin nawa ne ya kasa don haka ake bari na a baya wanzu Allah ya ɗau wata bulala ya ɗan buga ma raƙumin da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan raƙumi na jabir ya kwashi wani kuzari da ƙarfi wanda yake baya da misali da jabir ya zamanto shi ake jira kuma sai ga jabir shi yake shiga gaban jama'a za Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tarar da jabir sai yake cewa jabir shin ko za ka iya sai mun da wannan rakumi ukiya goma wato jabir ya ce a sai an kara har dai aka kai inda jabir ya gamsu ya ce to na sayar maka amma da sharaɗi sharaɗin shine sai an isa gida madina zan damka ma rako maza Allah ya ce ba laifi aka isa madina ya kawo ma maza Allah sallallahu alaihi wasallama raƙumin maza Allah ya sa aka auna masa kuɗinsa aka bashi bayan ya yi gaba maza Allah ya ce ku dawo da shi aka dawo da shi Allah ya ce jabir ko kana ganin cewa na latsa ka ne don na karbe ma rakumi jabir ya ce a maza Allah ya ce to rike kudin da rakumin duka an bar maka a shahidi dai a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tarar da jabir domin ya samu matsala ta bangaren abun hawan shi domin abun hawan shi ya kasa shine a nan ya ce wa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi ukhra yatil qawmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kasance a ƙarshen jama'a ma'ana shine a baya waɗannan jama'a da suka ribato raƙumma da kankanan dabobi shine yace fa'ajjalu wa zabahu wa nasabul qudura wato sai suka gaggauta al'amarin suka yanka wasu daga cikin dabobin suka girka tukwane aka hura wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya iso wato sai ya ga wato hayaki yana tashi tukwane tuna an fara dafa nama a lokacin nan fa amara nabiyu sallallahu alaihi wasallama bil quduri fa ukfiat wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarni game da waɗannan tukwane yace maza a kifar da su akan ƙasa take yanke aka kifar da su wannan yana nuna mana wato ji da bi ga Allah subhanahu wata'ala da manzansa na mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun yi fice a wajen imtisalul awamir kwatanta umarnin Allah da manzansa in dai an ce ku yi kaza to babu maganar latti ba maganar jinkiri manzan Allah ya ce maza a kife masa wannan tukwane akan ƙasa take yanke suka kife su me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka domin a sanya su cikin hayyacin su sun yi abin da bai dace bane ba saboda duk lokacin da ake tafiya in dai akwai shugaban tafiya to baya dacewa wani ya kada gaban sa ya aikata wani aiki wanda yake da alaka da wannan maslaha ta tafiya ba tare da izinin shugaba ba domin abin da ya dace ko mu ce ya zama wajibi sai su yi jiran isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi masa bayani kuma su nemi shawarar shi me ya kamata a yi ne suka yi gaggawa suka yanka wasu daga cikin dabobin tuntuni wato aka dora tukwane shine sai ce kun makasama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba wannan ganima ta dabobi da aka samu fa'adala ashiratan min al-ghanami bi ba'ir manzon Allah ya daidaita wato raƙumi a madadin ƙanƙanan dabobi guda goma ma'ana idan aka lissafa tumakai guda goma aka ba mutum to dan uwan shi shi ko sai a bashi raƙumi kenan in ma a baka raƙumi ɗaya ko a baka tumakai guda goma ko a baka awaki guda goma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kasa waɗannan dabobi shine mahallu shahid fa adala asharatan min al-ghanami bi ba'ir sannan sai ya ce fanar da min ba'ir sai wani raƙumi ya zabtu ya kaɗi gabansa ya shiga dokar daji faɗa da buhu fa a ayahu suka bi bayansa domin su kamo shi fa a ayahu sai ya gajiyar da su wa kana fil qaumi khairun yasira a cikin wannan jama'a kwa dawakan da ke akwai yan kadan ne yan kadan ne shi ko taro raƙumi dole sai an samu dawakan da za su bi shi idan ya kaɗi gabansa a wannan ya taro nan wannan ya taro nan sannan za a iya kama shi fa ahawa rajulun minhum bi sahamin wani mutum daga cikinsu wato sai ya ɗau kibiya wato sai ya daka ma wannan raƙumi fa habasahu Allah ubangiji ta'ala da kudurarsa sai ya tsayar da wannan raƙumi ita wannan kibiya ba ita ta tsayar da raƙumin ba a karan kansa sababi ce amma ubangiji ta'ala shine ya tsayar da wannan raƙumi gane ko don haka komai yana da sababi kamar yadda can ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul tauba ko kuma mu ce cikin suratul anfal wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa ba kai ba kai jifa lokacin da kai jifa sanadai ubangijin da ya aiko ka shine ya jifa wannan a ranar yaƙi ne da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimki ƙasa mazan Allah ya watsa ƙasar wannan ƙasa da mazan Allah ya jimka ya watsa sai da ta shiga duk idan wani kafiri da yake cikin wannan fagen daga sai da Allah ya isar da wani a nan malamai suka ce Allah ya kore ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam kenan isa rami sadarwar an gane ko ma'ana isar da wannan kasa zuwa idanun kafirai shine Allah ya kore ma manzansa amma kuma wato shine watsa kasar ubangiji ta'ala kuma ya tabbatar ma manzansa ma'ana shi ya kwashi kasar ya watsa to amma isar da ita zuwa idanun duk wani kafiri waɗanda sun wuce a lissafa wannan al'amari ne na Allah don haka a nan shi wannan shi ya ja kibiya ya daka ma rafu amma tsayar da rafin wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya tsayar da shi da kudurar shi shi ne ce fa haba sahullah ubangiji ta'ala shi ne ya tsayar da shi don haka shi sababi dole ne a yi riko da shi amma kada a dogara akan wannan sababi domin al'amura a hannun Allah suke in ya ga dama wannan sababi ya yi tasiri in bai ga dama ba kuma ya yin tasiri inda Allah bai ga damar ya tsayar da wannan rakumi ko kibiya dubu aka raka ma wannan rakumi sai shanye ya yi gaba kuma ba komai ba abin da za ta yi masa sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su inna li hadhihi al-baha'imi awabida ka awabidil wahash kusan da cewa waɗannan dabobi daga cikinsu mazan Allah ya ce akwai masu zabtuwa su kaɗi gabansu su shiga daji lafazin awabid an ciro shi ne daga al'ubu in aka ce dabba abida wadda take kenan mai kaɗar gaba ta shiga daji shi ne ce ka awabidil wahashi wato kamar wato masu zabtuwa daga cikin namun daji a cikin wannan dabobi da muke tare da su to akwai masu irin wannan ɗabi'ar da al'adar wata tinkiyar ko wata akuyar in dai ta kaɗi gabanta ta shiga jeji to sai ta Allah to maza Allah ya ce a cikinsu akwai sai ya ce fa ma galaba kun minha duk abin da ya fi ƙarfinku daga cikinsu in ma tinkiya ko akuya ko saniya ko ragumi ya kaɗi gabansa kuka yi kuka yi ko kasa kamawa maza Allah ya ce fa suna ubihi hakaza irin yanda kuka yi a yanzu maza Allah ya ce ku aikata game da shi ku ja kibiya ku daka masa sai dai za a halba kibiyar sai an yi bismillah idan aka tarar da ita a mace to kawai fedewa za a yi a dauna ba in kuma aka tarar da ita da rai to sai a yanka shine sai ce qala jaddi wato sai kakana ya faɗa mun fa qala jaddi kakana ya faɗa mun kenan rafi ibnu khadish in ji a baya inna narju aw nakhafu al-aduwa gadan walaisat ma'ana mudan muka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasulullahi muna tsoron wato za mu fa haɗu da abokan gaba a gobe ya ce walaisat ma'ana mudan alhali babu wuƙaƙe tare da mu lafazin mudan jam'i ne na mudiya idan aka ce mudiya ita ce wuƙa ya ce babu wuƙaƙe tare da mu a fa nazbahu bil qasab ya rasulullahi za mu iya yanka dabba wato bil qasab da kartajiya idan aka ce qasab shine ma'ana idan ka tale kara an gane ko ko rake idan aka bari wannan shine ake kira kartajiya a Hausa shine kuma a Larabci ake kiran shi qasab yace shin ko zamu iya yanka da shi qala sai manzo Allah yace ma an harad dama duk abin da ya kwararar da jini wa zukira sumullahi alaihi aka ambaci sunan Allah akan yankan manzan Allah ya ce fakuluhu ku ci a nan tambaya suka yi za mu iya yin yanka da kartajiya manzan Allah sai ya ba su abin a dunkule an gane ku duk abin da zai kwararar da jini in dai an ambaci sunan Allah akan abin da aka yanka to wannan kawai ya halatta a ci kenan ko da kwalba ko da reza ko da langa-langa ko da dutse mai kaifi ko ma menene za ka iya yanka da shi illa kawai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuge mana a nan shine yace laisa sinna wa ghufra manzo Allah yace amma banda wato haƙuri da farci sai dai haƙuri da farci manzo Allah sai yace wa sa'uhaddisukum an zalik ce da sannu zan ba ku labari game da haka akwai masu yanka da haƙori na ga hoton wani bidiyo a irin yadda ake yanka irin wannan kajin kawai baki yake sa sai ya cire ka daga ya sa sai ya cire wuya da haƙori kawai suke cire makogoron dabbar irin wannan kaji da sauransu wasu ba kawai murɗiya ake ana huskewa shine yace wa sa uhaddithukum an zalik manzo Allah yace da sanni zan ba ku labari game da haka ma'ana waɗannan abubuwan biyu da na hana ku yin yanka da su sai yace amma sinnu manzo Allah yace ku san da cewa shi haƙori fa azumu kashi ne kashi ba baya halatta a yanka da shi wa amma gufur sanadi shi farce manzo Allah yace fa mudal habasha wato wuka ce ta mutanen habasha ma'ana mutanen ethiopia wanda su kuma maguzawa ne a wancan lokaci galibin su maguzawa ne su yanka da farce ake don haka ba sa yanke farce sai a bar shi in za a yanka irin wannan kawai da farce ake yanke makobar ake cirewa shi kuma kamantacceniya da arne haramun ne ga duk abin da yake banta da shi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu wato yanka da farce domin aiki ne na mutanen Habasha su kuma guzawa ne a wannan lokaci za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم أنه قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن جبل هو ابن صهيم أنه قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير رضي الله عنه يرزقنا التمر وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه malam Allah ya ji kansa na faɗa babu kirani fi tamri baina shuraka malam ya ce wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin game a wajen cin dabino tsakankanin jama'a ma'ana abokan wani an gane ko abokan tarayya ku ne aka kawo muku faranti ko mu ce tire ko abin da ya kama da haka aka kawo dabino aka aje muku domin ku ci to shine a nan malam ya mana babi game da hukuncin yin game wani zai iya ɗaukan bibiyu ko uku ko sama da haka ma'ana alhali gadin sauran jama'a suna cin ɗaya ɗaya za ka iya ɗaukan bibiyu duk da cewa abin bai keɓanta ba ga dabino duk wani abin da an san a al'adance ɗaya ake ɗauka ake ci to shin in kana ci a cikin jama'a na halatta kai ka ringa ɗaukan bibiyu shine anan malami mana babi shine yace babu likirani fi tamri bayna shuraka babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yin game game da dabino baina shuraka tsakankanin abokan tarayya shine sai yace hatta yasta'zina ashaba kamar yadda malam yayi bayani cewa galibi abin da yake cikin nuskar shine hatta yasta'zina ashaba tare da cewa mai yiwuwa wato an dan samu canji ne an gane ko mai yiwuwa lafazin da yake cikin wannan tarjama shine hina yasta'zinu ashaba sai aka samu canji ya koma hatta in kuma hattacce to dole sai an kaddara wato hani kafin ita shine kenan babu kirani fitamri baina shuraka'i sai ka ce la ya juzu hatta ya sta'azina ashabahu babi ne wanda ke bayani game da yin game a wajen cin dabino tsakankanin jama'a sai ka kaddara la ya juzu ai baya halatta hatta ya sta'azina ashabahu sai ya nemi izinin abokansa ko kuma babu kirani fitamri babi ne wanda ke bayani game da halaccin yin gani kenan babu jawazil kirani fi tamri baina shuraka'i hina yasta'zinu ashabahu baban da ke bayani game da halaccin yin game a wajen cin dabino tsakankanin jama'a a lokacin da mutum ya nemi izinin abokansa kenan abokan cin abinci to shine amma in aka bar shi a hattakin kadai to ma'anar ba ta fitowa fili in ka bar shi a hatta kafin hatta sai ka kaddara la ya juzu kenan baya halatta hatta yasta'zina ashabu ko kuma in ka dauki hatta kenan anan a matsayin cewa mai yiwuwa hina ce aka canza kenan anan kuma sai ka kaddara kenan babu jawazil kirani kenan baban da ke bayani game da halaccin yin game fitamri game da cin dabino baina shuraka'i tsakankanin abokai hina yasta'zinu ashabahu a lokacin da ya nemi izinin abokansa to shine nan malam sai zo mana da hadisin Jabala ibn Suhaib yake cewa naji Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda na faɗa na annabi sallallahu alaihi wa sallama an yaqruna ar-rajul bayna tamratayn jami'an ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana wato mutum ya hada tsakanin dabino biyu gaba daya kenan ar-rajul anan la mafhuma lahu an gane ko mutum sawa'an namiji ne ko mace ce ce hatta yasta'zina ashabahu har sai ya nemi izinin abokancin kenan sai ka nemi izinin in kai kana ga ɗayan baya wadatar ka kana saukin cinyewa ka wannan to ba laifi kana iya neman izinin su to jama'a ni fa bibi zan dauka in sun baka izini fa lillahi alhamdu in sun ce a to kuma dole zaka hannu saboda Allah ya bambanta mu hatta a wajen cin abinci ba ɗaya muke ba wani ya fi wani don haka shine a nan bazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ibnu umar yake cewa bazan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani mutum yayi game tsakanin dabino biyu jami'an wato gaba ɗaya hatta ya sta'azina ashabahu sai ya nemi izinin wato abokansa in bibiyun ka nemi izini to kuma baya halatta ka kai uku dole bibiyun da ka nemi izini shine aka baka izini in kuma a dunkule ka ce to kun bani izinin na dauki sama da ɗaya in suka ce mun baka izini to sama da ɗaya ko ai ka ga biyu sama da ɗaya ne uku sama da ɗaya ne amma in biyu ka tambaya to dole akan biyun nan za ka tsaya sannan hadisi na biyu a baban wato shine hadisin jabala ke faɗa cewa kunna bil madinati fa asabatina sana wato mun kasance wato a birnin madina an gane ko wace madina ita ce madinatul rasul madina ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowane birni ana iya kiran shi madina yakan amsa wannan suna to amma kasancewar domin alif da lam wani lokaci tana zamantowa lil galaba kamar inda yake cewa wa qad takunu an gane ko inda yake cewa alaman lil galaba mudafu naw masfubu al kal aqaba to shine in aka ce al madina to babu inda tunaninka zai koma illa madinatul rasul sai dai madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka anan da ya ce kunna bil madina wato mun kasance a birnin madina kenan madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asabatna sana yace sai shekara ta yunwa ta same idan aka ce sana shine shekara ta faru kamar yadda yace wala qad akhadna ala fir'auna bis sinina sune shekaru na fari kenan wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun shi ne ce fa asabatina sanatu ma'ana shekara ta yunwa sai ta same mu fakana bin zubair yarzuquna tamr wato abdullahi ibn zubair Allah ya kara masa yadda sai ya kasance yana ciyar da mu dabino domin dabino abinci ne an gane ko shine yace fakana bin zubair yarzuquna tamr wato abdullahi dan zubair ya kasance yana ciyar da mu da biyu wa kana ibn umar ya bina abdullahi dan umar yakan wuce da mu a lokacin da muke cin wannan dabino fa ya kulu sai ya ce da mu la taqrinu kar ku yi game an gane ko kar ku yi game fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam la taqrinu ma'ana kar ku yi game sai ya ce fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha anil kiran wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hani game da yin gani illa an yasta'zina ar-rajul minkum akahu sai dai idan dayan ku ya nemi izinin abokin cin abincin nasa in ka nemi izini ya baka izini fa lillahi alhamdu idan bai bada izini ba kuma dole zaka wadatu dole zaka takaita kamar yadda yake a al'adance abu wanda yake asali shine daukan daya don haka wannan ladabi ne daga cikin ladabba na cin abinci in kana cin abinci da jama'a dole ka ladabtu da ladabba waɗanda suke na shari'a akwai ladabba da dama ladabban sun kai kusan wato kusan ashirin da wani abu ladabba na cin abinci kamar yadda wani malami ya zano su a cikin wani littafi da ya wallafa mai suna al'ada wal islamiyya duka sai da ya tattaro ladabba na cin abinci to a nan yana daga cikin ladabin cin abinci in kana ci tare da jama'a to karka yi gani karka yi game sai ka nemi izinin wato abokan cin tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa wannan hani hani ne na tsarkakewa ba hani ba ne ba wanda yake na haramci amma wasu daga cikin malamai musamman malaman zahiriya sun tafi akan cewa zahirin hadisin abin da yake fa'idantarwa shine haramci kuma babu wani dalilin da ya sarrafa shi wato daga haramci don haka dai a takaice su sun tafi akan cewa haramun ne mutum ya yi game sai dai da izinin su abokanci amma a gun jumhurin malamai wato hani ne wanda yake na tsarkakewa babu taqawimi al-ashiya'i bayna ash-shuraka'i bi qimati 'adl قال حدثنا إمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن نافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق الشخص من أعتق شخصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا wa kana lahu ma yablughu thamanahu bi qimati adlin fa huwa atiq wa illa faqad ataka minhu ma atak qal la adri qawluhu ataka minhu ma atak قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله هو بن المبارك المروزي قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري عن الندر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شكيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسئي غير مشكوك عليه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi ma abubuwa kima kima ta adalci tsakankanin abokan tarayya idan za a raba abu to ba haka ba ake kawai wannan a ɗauka za a meka masa wannan a ɗauka za a meka masa wannan a ɗauka za a meka masa alhali abubuwan sun bambanta misali ku ne aka ba tarin kaya ga takalma ga riguna ga wasu abubuwa dai na amfani to ba haka ba ake wannan a ɗauki takalmi a bashi wannan a ɗauki kwamfulan kaya a bashi wannan a ɗauki kaza a bashi a in za a yi rabon kowane abu kima za a masa kima ta adalci takalmin nan dai ba zai wuce jikkabi ba an masa kima jikkabi wannan kwamfule an musu kima jikka biyar an gane ko wannan hula an mata kima wato jika biyar ita ma ko kuma ka ɗauke ta ma misali jika uku kaga wannan wanda aka bashi takalmi wannan aka bashi kwamfulin kaya wannan aka bashi hula kaga an zalunce su to me za a yi shi wanda za a ba kwamfulan kaya in kwamfulan kaya kake so to ciko jika uku misali an gane ko kenan kowanne kai da kake son wannan sai ka ciko kenan wanda zai yi ciko ya yi ciko wanda za a ma ciko kuma a yi masa ciko in dai kaya sun bambanta za a raba tsakankanin jama'a to kowane abu kima za a yi masa shine ya ce babu takawimil ashiyai babi ne wanda ke bayani game da yi ma abubuwa kima baina shuraka'i tsakankanin abokan tarayya bi kima kima ta adalci kowane abu za a yi masa kudin shi wanda ya daidai da shi ba za a zurma masa kudin da ya wuce kimarsa ba kima ta adalci za a yi to shine anan malam sai ya zo mana da hadisin wato nafi daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda na faɗa cewa maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a ataka shi kisan lahu min abdi maza allah ya ce duk wanda wato ya 'yantar da rabansa wato game da bawa shine sai ya ce au shirkan au kala nasiban wannan kokonto ne da aka samu daga marwayacin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cayi mana a ataka shi sallahu min abdin ko kuma cayi mana a ataka mana a ataka shirkan lahu min abd ko kuma cayi mana a ataka nasiban lahu min abd duka dai lafizan wato ba su da bambanci a wajen ma'ana an gane ko idan aka ce shi kisan shine rabo shirkan kenan rabo nasiban shi ma rabo shine yace man a ataka shi kisan lahu min abdi duk wanda ya yantar da rabansa game da wani bawa da yake tarayya da wani kai da abokinka kuka hada kuɗi kuka sai bawa ko kuma wato kyautarsa aka muku ko kuma gadar shi kuka yi bawa ne naku to sai ka ce kai ka san ka wato ka ‘yantar da shi manzo Allah ya ce wa kana lahu ma ya bulugu sama lahu bi kimati adilin fahuwa wa kana lahu ma ya bulugu sama lahu bi kimati adilin fahuwa a in har shi wanda ya yantar da kasansa yana da dukiya dukiyar da za ta iya kai gwalgwadon kudin bawan in an masa kima kima ta adalci to wannan bawa ya yantu an gane ko bawan ya yantu yaya za a yi ni da kai mun sayi bawa abinda muka hada kudi muka sayi bawan nan miliyan guda to ni sai na ce na yantar da kasona to a nan sai ka je ka faɗa ma alkali idan ina da dukiya to alkali sai ya kiraye ni dole zai tilasa mun in tasa ɗari biyar kinka in baka kuma bawon ya zama toɗa an gane ko kenan wannan sharaɗi ya zamanto shi wanda ya 'yantar da rabon nashi yana da dukiyar da za ta iya kai kudin bawan kenan wanda in an masa kima kima ta adalci kenan zai iya cika ma abokan abokin tarayyar ma'ana kudinsa to haka za a yi shine yace wa kana lahu ma yablugu samanahu shi wanda ya yantar da kasansa wato yana da gwalgwadon abin da zai kai kudin bawan bi kimace adilin wato in an masa kima kima ta adalci fa huwa atikun wannan bawa ya yantu shi wannan sai a tilasa shi ya biya abokin tarayyar tashi biya kudinsa sai ce wa illa idan kwa ba shi da wata dukiya wadda za ta iya wato sayan bawan manzan Allah ya ce faƙada ataka minhu ma atak wato tabbas ya yantu game da wannan bawa abin da ya yantu kenan ya zamanto rabi da rabi rabi ɗa rabi bawa an gane ko rabin ɗa rabi bawa ƙala sai ya ce la'adari ya ce la'adari ƙaunuhu a taƙamin kuma a ta ya ce ban yi sani ba faɗarsa da ya ce a taƙamin kuma a ta abin da ya ɗantu gaba da wannan bawan ya ɗantu ya ce ƙaunin min nafi faɗa ce ta nafi yana nihi ya bayyana mana ma'anar fahuwa a aw fil hadisi an nabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma yana daga cikin jumullar hadisin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce shine aka samu kokonto ne kenan wato daga ayyub ibnu abi tamima as-siktiyani yace ban sani ba fadarsa da yace ataka minhu ma atak fada ce ta malami na nafi ko kuma yana cikin jimillar hadisin faɗar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice kwa faɗa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malam ya zo da wannan kenan lafazi wanda yake nuna mana ma'anar haka shine ce fa kada ataka min kuma ata abin da ya yantu game da wannan bawa ya yantu kenan ya zaman to rabi da rabi yau da gobe bawa kenan yau a matsayin ɗa yake yana da 'yancinsa gobe kuma sai ya zo ya ma wannan abokin tarayyar kenan a matsayin bawa yake a wani sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah yake cewa mana a ataka shaqisan min mamluki duk wanda ya yantar da kasansa game da bawansa wanda yake tarayya da wani fa alaihi khalasuhu fi malihi ya zama tilas a kan shi ya tsamayar da wannan bawa daga cikin bauta fi malihi a cikin dukiyar kaga wannan lafazi yana nuna dole ne shine yace fa alaihi khalasuhu fi malihi siga ce daga cikin siya gurgujo ta haka kenan alkali yake da yancin da zai tsaye da mutum ya tursasa ka dole ka lissafa kudin abokin tarayyar ka biya shi ne so bawon ya shine anan ya ce fa alaihi khalasuhu min mali na kansa shi wanda ya yantar da kasansa tsamayar da wannan bawa daga cikin bauta fi malihi a cikin dukiyar shi kenan za a lima bawan kima ta adalci sannan sai ya biya abokin tarayyar kasan shi in kuma misali kai kaso ɗaya ne kake da shi daga cikin uku kuɗi kuka haɗa kai ka kawo jika ɗari biyu da hamsin shi abokin naka ya kawo jika ɗari bakwai da hamsin kuka sayi wannan bawa kaga idan aka kasa bawan kashi hudu kai kashi ɗaya kake da shi a ciki idan ka yantar da wannan kasan ka kenan ɗari biyu da hamsin an gane ko ɗari bakwai kin shi da hamsin za ka cika masa in ya so bawan ya zama toda shine anan yace fa alayhi khalasuhu fi mali sai ce fa in lam yakul lahu malun in shi wanda ya yantar da kasansa ba shi da dukiyar da zai iya tsamayar da bawan daga bauta ma'ana ya yi da cika ma abokin tarayyar shi iya abin da yake kasansa wimal mamluku qimata adil bazan Allah ya ce bawan sai a mi masa kima kima ta adalci mastus iya gaira mashkukin alaihi sannan sai a sanya shi aiki amma fa ba za a tsananta masa ba ba za a kuntata masa ba an gane ko sai a sanya shi ya je ya yi aiki a sanya shi ya je ya yi aiki ya samo kenan gwalgwadon iya rabon wancan in ya so sai ya cika masa bawon za a sa shi ya je ya yi aiki in ya so abin da ya samu ana lissafawa ana lissafawa har a kai gwalgwadon kudin wancan sannan sai a biya shi in kuma ba zai iya wannan ba to yau a matsayin ɗa yake in ya yi zaman to yau yana da yancin kansa to gobe a matsayin bawa yake dole zai ce ma mai gidan shi aiki in ya sa shi shi ne ce sun mastus iya lafazin asa'ayu a nan shi ne bi ma'ana al'amal kamar yadda ya ce inna sa'ayakum la shatta ko kuma wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min shine anan yace sun mastus iya sannan sai a sanya shi aiki amma gaira mashkukin alaihi maza Allah ya ce ba za a tilisa masa ba ba za a kuntata masa ba ma'ana a dora masa abin da ya fi karfinsa don haka dai wannan wato kamar yadda al'imamu shafi'i Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa wannan nasi ne game da bawa don haka sai ya riskar da sauran duk wasu abubuwa in aka kawo abubuwa mabambanta aka ba jama'a in za a raba to ba haka ba ake kaiwa na dauki abu kaza kaiwa na dauki abu kaza kaiwa na dauki abu kaza a iya abinda za a yi kawai kima za a yi musu kima ta adalci amma in har su jama'a sun yadda a yi wannan rabo na kowa wannan a bashi kaza wannan a bashi kaza wannan a bashi kaza to wannan ba matsala amma in ba da yardar jama'a ba da amincewa ba komi kima za a yi masa wannan shine asali domin abubuwa ne sun bambanta kuma kowanne kimar shi daban shine za a yi musu kima kima ta adalci don haka malam ya ce takawimil ashiyadi an gane ko kenan kimanta abubuwa kenan babu takawimil ashiyadi abubuwa kenan bai keɓanta ba gabawa asali shine gabawan amma kuma duk wasu abubuwa in dai na jama'a ne abubuwan sun bambanta in za a raba to kima za a ma kowane abu kima ta adalci babun halin yuqra'u fil qisma هل يقرأ في القسمة والاستسهام فيه قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا وابن أبي زائدة أنه قال سمعت آمرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wai za a iya yin ƙuri'a a wajen rabu idan za a raba abu za a iya yin ƙuri'a idan aka ce ƙuri'a shine da za a rubuta sunayen abubuwa a takadda an gane ko a takaddu kenan guntayen takaddu sai a rubuta sunayen abubuwa sai a linki sai a saka su a cikin wata hula ko abin da ya kama da haka sai a walwala a cakula sai a ce kai zo ɗauki ka ɗauko wannan shi ma ya zo ya ɗauka wannan shi ma ya zo ya ɗauka shin akan iya yin haka shine malam yayi babu kenan ya buɗa shi da siga ta tambaya shin hal yuqra'u fil qisma shin za a iya yin ƙuri'a wato a wajen raba wani abu sai ya ce wal istihami fihi kuma sannan da yanda wato shine ake ƙuri'a kenan wal istihami fihi da yin ƙuri'a lafazin istiham ma'ana shi wato ma'anarsu ɗaya da alƙura in aka ce alƙura wato shine yin ƙuri'a kenan kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa fasaha mafaka na minal mudhabi kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisi na cikin sahihu muslim law ya'lamuna ma fi nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaihi shi ne ya ce wani stihari fihi da yin ƙuri'a wato a cikin rabu ɗazumin yi bayani game da cewa abu ne aka ba ku takalmi ne da wato kwamfule kuma sannan da hula ko uku aka ba gane ku sai ya zamanto abubuwa ne wanda kai kana son kaza ni ina son kaza ya zamanto mu biyu mun yi tarayya akan abu daya ni ina so kai kana so shi ma wance yana so kuma ba wanda zai iya dangana a cikin mai bar wani to anan sai a yi ƙuri'a a samu guntayen takardu takarda ta farko sai a yi mata lamba ɗaya me ake nihi da lamba ɗaya ana nihi da kwamfulan kaya ko kuma a rubuta kwamfule ɗaya sai a rubuta hula ɗaya sai a rubuta takalma sai a linki sai a nasa su cikin hula sai a ce kowa kai wani je ka ɗauka da ka je ka ɗauko takarda da aka buɗa takalmi to takalmin Allah ya kaddara maka sannan wannan shi ma ya je ya ɗauko an gane ko shi ne ake kira da ƙuri'a kuma ita kaɗai ce ƙuri'a wadda take sananna a shara'anci babu wata ƙuri'atul anbiya ƙuri'atul anbiya wannan bokanci ne diba ne wanda za a ce ɗora hannunka in ka ɗora hannunka wani gida-gida ne aka yi sai aka rubuta sunayen annabawa a ciki idan ka zo wai wajen malam ne kana bukatar adiba ma a wurin wance da nake so in yi akwai alkhairi ko ba alkhairi ko kuma wata kasuwa ce zan fara malam akwai sa'a ko babu sa'a adiba mu sai ya ce dora hannunka in ka dora hannunka sai ya koma wata faj a can sai ya karanto annabin da ka dora hannun shi to a can akwai wani dan bayani takaitacce a kan shi in wanda ya sha fama ne ya sha daga ya haɗu da bala'i da musiba mai yawa sai ce ma kwata-kwata abin ba zai yi ba don kuma wanda an ɗan sha wahala sai ce maka abin sai an yi aiki in kuma wanda dai babu wani wannan sai a ce to al'amarin zai yi to don haka wannan diba ne wannan bokanci ne kwata-kwata babu wata kuri'a in banda wannan kuri'a da shari'a ta tabbatar mana kamar yadda can nasi ne wani alkur'ani ya tabbatar da ita fasahama fakana minal mudhabi to shine anan wato malam yace shin za a iya yin ƙuri'a a wajen raba wani abu shine sai ya zo da hadisi na annu'man ibn bashir al-ansari Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ke cewa masalul qa'imi ala hududillahi walwaƙi fiha misalin mutumin da ke tsaye tsayin daka a kan tsara dokokin ubangijinsa walwaƙi fiha da wanda ke aukawa game da dokokin ubangiji yana ƙetarawa yana iya abin da ya ga dama maza Allah ya ce kamar sadi kaumin ya ce kamar misalin wato wasu jama'a ne idan aka ce alqaimu ala hududillahi shine mutumin da ya tsaya tsayin daka game da tsara dokokin ubangiji subhanahu wataala alwaqi'u fiha shine mai keta dokokin ubangijinsa shine anan sai yace kamar sali qauli manzo Allah yace kamar misalin wasu jama'a ne istahamu ala safinati wato da suka yi ƙuri'a wato game da wani jirgin ruwa an zo tashar jirgin ruwa za a shiga bato shi kuma wato bato ne mai hawa biyu akwai gidan ƙasa akwai na sama shi kuma gidan sama da na ƙasa wannan ya bambanta an gane ko ƙimarsu da kuɗinsu ma ba ɗaya bane ba shi ne ya ce kamasali ƙaumin ƙaumin istahamu ala safina kamar yanzu misali ko jiragen sama akwai wurare waɗanda suke da bambanci akwai wuri wanda yake na musamman kudin shi ba ɗaya bane ba da can wannan to shine anan shine yace sai suka yi kure wannan suka yi kure a ala safinatin ga wani jirgin ruwa da za su shiga kenan mai gidan ƙasa da gidan sama fa asaba ba'dhum a'laha wasu daga cikin su sai suka yi dace wato da gidan sama wa ba'dhum asfalaha wasu ko sai suka yi dace da gidan ƙasa fa kana allazina fi asfaliha ya ce waɗanda suke gidan ƙasa izastaqaw minal ma'i idan suka nemi wato shayarwa game da ruwa ma'ana suna buƙatar ruwan da za su sha marro alaman fauqahum wato sai sun hayo sun wuce da waɗanda suke sama da su yan gidan ƙasa in suna buƙatar ruwa dole sai sun hayo sai sun hayo sannan su zara wato su nemi ruwan da za su sha an gane ko saboda shi ba to ba a masa kofa daga ƙasa in ko aka masa kofa daga ƙasa to an hallaka duk yanda za a yi ruwa sai ya shigo sai dai in a irin wannan ci gaba na zamani akwai abin da zai iya toshe ruwan ma'ana wanda kamar yanzu in ka ɗauki wato tsari wanda yake na famfo kaga idan ka kunna ruwan da kake bukata zai zubo kuma kana kashewa kenan sai ya tsaye da wannan ruwa a irin wannan lokaci kenan akwai irin hikimar da za a iya yi amma a irin wancan lokaci dole sai an hayo wanda suke gidan ƙasa in suna buƙatar ruwa sai sun hayo sama in ya so su zara guga cikin teku sannan su yi tare da cewa in ruwa ne wanda ake da buƙatar shi domin wasu amfani amma tare da cewa daman shi ruwan teku baya shayuwa ruwa ne wanda yake mai tsananin manda ba a takaice a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sun nemi shayarwa game da ruwa marru alaman faukahu wato sai su hayo sai sun wuce da waɗanda suke gidan sama kenan faƙalu sai suka faɗa junansu da juna suka ce yin haka yau da gobe mun takura ma abokanmu ko wanda suke gidan sama muna takura musu sai mun zo muna tsallaka su mun hayo sannan mu ɗauka suka yi ma junansu shawara suka ce lawanna karaka na fi nasibi na karka inda a ce mun mun yi huda wato a cikin rabonmu na gidan ƙasa wata huda mun keta wani bangare an gane ko jawabu lau mahazufu ne ai lakana aula ko kuma lakana hasan ai da haka ya fi kyau lau an na haraka na fi nasibi na karkani inda a ce mun keta wani bangare wato a cikin rabonmu kenan gidan ƙasa a ce mun tsaga wani bangare inda ruwa zai ringa shigowa mu ma mu yi amfaninmu ba sai mun hayo ba aida ya fi dacewa idan muka yi haka suka ce wa lam nu'ziman fawqana ba za mu cutar da waɗanda suke sama da mu sai mu ringa tsallaka su maza Allah sai ya ce to fa in ya turkuhu in har su waɗanda suke gidan sama wato sun kyale waɗanda suke gidan ƙasa cewa su tilla jirgin ba sai sai ringa haihuwa ba domin su ma su samu ruwan da za su sha su yi amfani shi ne ce faɗin ya turkuhum in har sun kyale su wa ma aradu da abin da suka yi nihi na tilla wannan jirgin maza Allah ya ce hana ku jami'an gaba ɗayansu ya ce za su hallaka domin ita musiba in ta zo ba ta rabewa in gane ku ba ta cewa a asuwa na suwa na ai su mutanen kwarai ne ba ruwansu waɗannan su ne masu laifi a in dai musiba ta saukato za ta haɗa kowa da kowa matukar su jama'a ba su tashi ba suka yi ƙoƙarin kiyaye sababin wannan fitinar don haka a nan ya zama wajibi akan malamai duk abin da suka ga ya saba ma dokar Allah to dole ne su fito su faɗa domin suka kyale ba su yi magana ba idan bala'i ya sauka to ba maganar cewa su wani suka janyo ba maganar su wani suka janyo dole ne a tashi a faɗa a ce abu kaza da aka zo da shi ya saba ma dokar Allah da haka manzon Allah ya ce in har suka kyale su da abin da suka yi ni to halaku jami'an gaba ɗayan su za su hallaka yana daga cikin abin da ke hallakar da jama'a canza dokoki na ubangiji abin da Allah ya shar'anta a zo a jirkita shi a ƙara wani abu ko a rage wani abu to wannan kwata-kwata haramu ne baya halatta kuma baya halatta su waɗanda Allah ya dora ma nauyin su faɗa su ja baki su kyale dole su fito su yi bayani su gaya ma al'umma abu kaza da aka zo da shi ya saba ma shari'a shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in yatrukuhum wa ma aradu in har suka kyale su game da abin da suke ni na tilla wannan jirgi daga ƙasa to halaku jami'an gaba ɗayansu za su hallaka sai ce wa in aka zo ala aidihim idan ku suka kame hannunsu suka hana su suka ce karku to na jawwa na jau jami'an sai su tsira su ma sai su tsira gaba ɗaya kenan da su 'yan ƙasan da 'yan saman duka sun tsira to haka in su masu gargadi sun tashi sun faɗa in su waɗannan suka ƙiji to idan Allah ya tashi saukar da bala'in shi to waɗannan su suna da uzuri ubangiji ta'ala ya yi alkawarin tsiratar da su su waɗannan da suka janyo bala'in kansu bala'in zai tabbata kamar yadda ya ishe mu misali kissa ta ashabu sabt wanda Allah ya hana su kamun kifi a ran asabar su ne yahudawa Allah ya haramta musu kamin kifi a ranar Asabar. Shaiɗani ya zo ya musu wahayinsa shine ya jefa musu wasi wasin cewa tunda an hana ku ku kama kifi ran Asabar domin girmama ranar Asabar. To abinda za ku yi ranar Juma'a da yamma ku zo ku saka tarkonku. Ran Asabar kin kifin sai ya fada. idan ya fada ranar lahadi daga kun zo da sassafe babu wata wahala kawai kwasa za ku yi jarrabawa ta ubangiji a ranar da aka hana su kamun kifin kifin gashi nan a saman ruwa yana yawo ko'ina amma ranar da aka halitta musu kamun kifin sai ka zo ka yi wuni ka sha wahala kafin ka samu shaidani da ya musu wannan wahayi wasu suka karɓi wannan wahayi to sai aka samu waɗanda suke masu gargaɗi suka ce musu wallahi ku kiyaye kanku ku kiyaye kamun Allah yin haka fa bai dace ba yin haka bai dace ba suka hana su suka ki hannuwa an gane ko suka ce muna ba da hamzari zuwa ga ubangijin mai yiwa ya ce mun ba da hamzari ne zuwa ga ubangijinsu la'allahun yarje gona mai yiwa sun dawo su daina suka gargaɗe su suka jakunansu akan wannan shine Allah ya ce falan ma na su ma zukiru an jaina allazina yanhauna anisu wa akhadna allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsuqu falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiyin ubangiji ta'ala ya ce lokacin da suka bar abin da aka gargaɗe su na cewa abin nan da kuke so ku ya saba ma dokar Allah suka yi kunnen gashi suka kiji ubangiji ta'ala ya ce an je nan ladina yan hauna anis waɗanda suke hani game da mugun aiki ubangiji ta'ala ya ce sai muka tsiratar da su an gane ku waɗanda suka zalunci kawunansu suka keta dokar ubangijinsu ubangiji ta'ala ya ce sai muka damƙe su da azaba mai tsanani a sababin rashin da'ar da suke mana da suka yi tsaurin kai suka kiji ubangiji ta'ala ya ce kulna da kunu kiratan khasi sai muka ce da su ku zamanto birrai kuna kaskantattu wulakantattu gaba ɗaya Allah ya jirkita halittar su suka koma birrai bayan wasu kwanuka kuma Allah ya karbi rayuwarsu don haka dole ne wanda Allah ya dora ma nauyi na malamai in suka ga abin da ba daidai ba dole su fito su faɗa in sun faɗa an ji falillahi alhamdu daman shi ake bukata idan ku an yi kunnen kashi an ki ji to in azaba ta sauka waɗancan waɗanda suka yi kunnen kashin su kaɗai za ta haɗa ku sauran muminai waɗanda ku ba ku da abin da za ku iya faɗa ku kuma ya zama wajibi akan ku ku kyamaci abin da zuciyarku don za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman duk wanda ya ga abin ki abin kyama abin da ya saba ma shari'a daga cikin kuma zan Allah ya ce in zai iya canza da hannunsa dole ya canza idan ba zai iya canzawa da hannunsa manzon Allah ya ce ya canza abin da harshensa ma'ana ya faɗa ya ce abu kaza ba daidai bane yayi nasiha idan ba zai iya canzawa da harshensa kai ba malami baka da abin da zaka iya faɗa manzon Allah ya ce to fa bi kalbihi ya kyamaci abin da zuciyarsa kenan sauran jama'a waɗanda ba malamai ba sai dai su kyamaci abin da zuciyarsu maza Allah ya ce ba zalika abu aful iman to irin wannan da wanda ya faɗa da harshensa wanda ba zai iya canzawa da hannu da wanda ya kyamaci abin da zuciyarsa in azabar Allah ta sauka waɗannan Allah zai tsiratar da su waɗancan waɗanda suka yi kunnen kashi su kadai Allah zai dora ma bala'i da musiba to shine anan yace wato wa in aka zo a da aidihi yace in har sun kame hannunsu sun hana su game da huda wannan jirgi najau kenan su waɗanda suke na gidan saman za su tsira wani jau su ma na gidan ƙasan za su tsira jami'an gaba ɗaya kenan in ku sun bar su kamar yadda manzon Allah ya faɗa muna a baya cewa fa'in ya tuku wa ma aradu hada ku jami'a in sun kyale su sun yi shiru da abin da suke nihi suka zartar da shi to gaba ɗaya kuma za su hallaka a takaice wannan hadisi da malam ya zo da shi na nuna mana wato shine halaccin yin ƙuri'a a wajen rabu kenan ya taɓa ƙuri'a akan abubuwa waɗanda suke mabambanta wanda kuma kowa ga ya kaza yake so wani ba zai iya dangana ya bar ma wani to anan sai a yi ƙuri'a wanda Allah ya sa rabon shi ne wato kowa ya ci bakin iya abin da Allah ya yanka masa babu sharkatil yatimi wa ahlil miras قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح هو ذكوان السمان الزيات عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أروى هو ابن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم إلى إلى والرباع وإن خفتم إلى والرباع فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيؤجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها فيؤتيها مثل ما يؤتيها غيره فنهوا أن ينكهوهن إلا أن يقصدوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكهوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال أروى قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكهوهن والذي ذكره الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكهوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة رضي الله عنها وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكهوهن يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكهوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالكسء من أجل من أجل رغبتهم عنهن wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin tarayya ta maraya tare da wasu magada misali an gane ko idan aka ce al-yatim idan aka ce al-yatim dai shine mammata abuhu qabla bulugi ko kuma ka ce mammata waliduhu qabla bulugi ma'ana duk wanda mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kafin ya balaga shine ake kira da maraya kenan mu gane a shar'ance in aka ce maraya wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya balaga ba wanda uwa ta rasu ba maraici ga ɗan adam ta ɓangaren uba yake amma a dabobi ta ɓangaren uwa yake to shine babi ne wanda yake bayani game da hukuncin tarayya ta maraya wato tare da wato magada kenan misali aka raba aka baka naka sannan akwai na yaro karami sai aka baka aka ce ka hada da shi ma'ana ka rike masa akan a matsayin an yi da kai an amince maka sai ka karbi wannan dukiya tashi ka rike a matsayin cewa kai ne waliyin shi da kula da shi ko kuma aka nemi wani can na nesa sai aka damka masa to shine anan malam ya zo mana da hadisin urwa ibn zubair ya tambayi khalasa ita ce aisha allah ikara mata yadda domin aisha kanwar mahaifiyarsa ce shi urwa domin shi urwa ɗan zubair ne ibn al-awwam shi kuma zubair ibn al-awwam shine mijin asma'u diyar abubakar allah ikara mata yadda ita kuma yayar aisha ce don haka ita aisha a matsayin khala take ma'ana yar uwar mahaifiya ce kenan ta urwa ibn zubair ya tambaye ta shine kamar yadda a cikin kuma wato na hanyar malin ya zo da ita ta allais daga yunus daga ibn shihab yake cewa urwa ibn zubair ya bani labarin cewa ya tambayi aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratun nisa wa in khiftum alla tuksidu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba ubangiji ta'ala ya ce wa in khiftum alla tuksidu fil yatama in har kun ji tsoron rashin adalci game da wato marayu ubangiji ta'ala ya ce banki kuma ƙabala kun minan nisa ya ce ku auri duk abin da ya halatta ga abin da ya daɗaɗa ko ka ce ya halatta gare ku kenan abin da ya halatta ya yi daɗi ya burge ku daga cikin mata ku auri masana ubangiji ta'ala ya ce biyu wasu lasa ko ku auri uku waruba ko kuma ku auri hudu to shine urwa ibn zubair ya tambayi aisha Allah ya kara mata yadda dangane da ma'anar wannan aya faqalat sai ta ce masa yabna ukti ta ce ya kai dan yar uwata hiyal yatima wato ma'anar ayar ta ce ita ce mareniya ta kunu fi hajiri waliyiha wadda ta kasance a cikin kular waliyinta ma'ana wanda yake jibantar lamarinta kenan tana balbalin shi shi yake kula da ita idan aka ce hajir shine balbali kamar misali wanda a karkashin ka yake kamar yadda ya ce wa raba'ibukum lati fi hujurikum hujur jam'i ne na hajir kenan wanda suke cikin kular ku suke karɓa balbalin ku kai ne waliyin shi kenan shine yace tace masa hiyal yatimatu takunu fi hajri waliha wato ita ce mareniya wadda ke kasancewa a cikin balbadan kenan waliyinta wanda ke kula da lamarinta tushariku fi malihi tana tarayya da shi wato a cikin dukiyarsa kenan ya hada dukiyarta da tashi yana kula da ita fa yujibuhu maluha wa jamaluha dukiyarta da aka danka masa da kyawun halitta da Allah ya ma ita wannan mureniya fa yujibuhu sai ya kayatar da shi waliyin kuma shi ko ba muharrama shi bace ba fa yuridu waliyuha an yatazawwajaha shi waliyin da aka bashi kula da wannan mareniya aka damka masa dukila kula da dukiyarta kuma ga ya ta burge shi ta kayatar da shi to sai ya raya a cikin zuciyarsa cewa fa ya kamata ya aure ta fa yuridu waliyuha an yatazawwajaha sai yi nihin cewa shi zai aure ta amma bigere an yi kusida fi sadakiha ba tare da ya yi mata adalci game da biyan sadakinta fa yi udiha misala ma yi udiha gairuhu balantana ya ba ta kwatancin abin da inda wani ne kaza zai ba ta inda a ce wani ne na nauje ya zo yana santa zai iya biyan sadakinta misali miliyan guda amma in shi ne da yake a ƙarƙashin kudar shi take sai ya ce to duka ma jikadari zai bada ko kuma abin da yake saboda haka misali shine anan ya ce min gairi an yi kusida ya ce ba tare da wato shine ya ce wato fi gairi an yi kusida fi sadaqiha ba tare da zai yi adalci game da biyan sadakin ta fa yudi ha misla ma yudi ha gairuhu ya bata kwatancin abin da wani zai bata ba haka ba zai bata shi tunda shi shine komi na gida ne za a yi to kaza zan bata fanhu an yanki buhunna sai aka hane su cewa su auri waɗannan marayu illa an yi usidu lahunna sai dai in za su yi musu adalci an gane ku sai dai in za su yi musu adalci wa ya bulugu bihinna a'ala sunnatihinna min sadaqi su kai wato mafi ɗaukakar sunnar su game da sadaki kenan yanda ya dace a basu in sun kai wannan to Allah ya halatta musu amma in ba sun yi adalci ba to kuma baya halatta shine ce wa ya bulugu su kai bihinna game da su a ala sunnatihinna kenan mafi ɗaukaka sunnatihinna ma'ana hanyar su kenan nawa aka biya sadakin uwarta sai a bincika a ga waɗanda suke makusantanta ko diyar wanta ko diyar kananta ko kuma kanwata ko yadda nawa aka biya sadakinta ko kuma waɗanda suke kenan ajinsu kamar makamantanta waɗanda suke kenan ajinsu nawa aka biya sadakinsu shine in sun yi haka to wannan ya halatta sai ce wa umiru an ita ce wa umiru an yanki huma baba lahum minan nisa'i siwa hunna in har sun san ba za su yi adalci a wajen biyan sadakin su to ubangiji ta'ala ya umarce su cewa su auri duk abin da ya daɗaɗa gare su ya burge su kuma abin da ya halatta gare su daga cikin mata siwa hunna ba waɗannan marayu waɗanda suke karkashin kudansu in ka san baka mata adalci a wajen biyan sadakinta to je ka nemo wata don kada ka hallakar da kanka ruwa Allah ya ji kansa sai yake cewa Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta faɗa mun ta ce sannan summa innan nasa summa innan nasa sannan sai jama'a istaftau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-aya bayan wannan aya kuma sai suka je suka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya an gane ko suka je suka nemi wata fatawa kenan bayan wannan aya wa ina khiftum Allah tusidu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masana wa thulatha wa ruba sannan mutane su jama'a suka je suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan aya fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالكسب وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ومن تعالى يتي ويستفتونك في النساء suna neman fatawarka wato game da mata sai ya ce kulillahu yuftikum fihinna ce da su ubangiji ta'ala na ba ku amsa game da wato al'amarin mata wa ma yutula alaikum fil kitabi wato da abinda aka karanta muku fil kitabi wato a cikin littafinsa shine alqur'ani an gane ko shine Aisha sai ta ce wallazi zakara Allahu annahu yutla alaikum bil kitabi al ayatul ula allati qala fiha wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i tace abinda Allah ya ambata na cewa wa ma yutla alaikum fil kitabi wato shine al ayatul ula aya ta farko allati qala fiha wadda Allah ya faɗa cewa wa in wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma qablakum minan nisa'i shine yace wa ma yutla alaikum fil kitab ubangiji ta'ala na muku bayani game da abin da aka karanta muku kenan a cikin littafin sa shine kenan wa in khiftum alla tusibu fil yatama in har kun ji tsoron ba za ku yi adalci game da 'yan mata marayu da suke karkashin kularku ba za ku iya ba su sadakin da ya dace da su ubangiji ta'ala ya ce to ku ketare su ku je ku nemi wasu mata fanki ma ɗabala ku minan nisa'i masana wa sulasa ba ku je ku nemi wasu mata waɗanda suka burge ku suka ƙayatar da ku ku auri biyu ko ku auri uku ko ku auri hudu in har kun san ba za ku musu adalci ba to shine wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'il lati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna game da ma ɗan mata marayu wanda ba za ku ba su iya abin da wato aka yanka aka farlanta nasu na sadaki abin da ya dace in kun san ba za ku ba su ba ubangiji ta ala ya ce to ku ketare ku je ku aure su biya ta min nisa illati la tutuna hunna ma kutiba lahunna wa targabuna an tankihuhunna ubangiji ta ala ya ce wa targabuna an tankihuhunna kenan kuna kwaɗayin auren su in suna da dukiya suna da kyau an gane ko ko kuma wa targabuna an an tanki buhunna kenan sai ka ƙara an kenan kuna kyamar aurensu kamar yadda Aisha ta bayyana a nan shine qalat Aisha Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce wa qaulullahi fil ayati al-ukhra wato fadar Allah a aya wadda take ta daban shine da yace wa targabuna an tanki buhunna wato kuna kwadayin aurensu sai ta ce hiya ya'ani hiya ragbatu ahadikum li yatimatihi ko an gane ko wato shine kenan nan ragba li yatimatihi tace shi ya'ani hiya ragbatu ahadikum li yatimatihi wato shine kyamar da wato ɗayan ku ke yi ga mareniyarsa allati takunu fi hajarihi wadda take karkashin kularsa hina takunu qalilatal mali wal jamal wadda take da karancin dukiya wato da kyawu kenan in ba ta da dukiya kuma ba ta da kyawu sai ku ringa kyama ba za ku aura ba don ku taimaka mata amma in tana da dukiya tana da kyau kwaɗan dukiyar da kyawun kuma sai ya kai ku ce za ku aura kuma alhali kuma ba za ku yi musu adalci ba kenan wa targabuna an an tanki hunna kenan kuna kyamar aurensu idan dukiyarsu ta kasance kaɗan ce ko kuma kasancewar ba su da kyawu kenan kuna kyamar su amma in suna da dukiya suna da kyawu kuma kuna son su kuma tare da haka ba za ku musu adalci ba sai ya ce wani mustaba a fina minal wilidan ubangiji ta'ala wato na muku bayanin cewa ku tsaya tsayin daka game da wato ba da haƙƙin waɗanda suke rauna na marayu daga cikin ƙanƙanan yara wanda aka damƙa muku dukiyarsu a hannunku ubangiji ta'ala yana muku bayanin cewa ku tsaya tsayin daka game da ba su haƙuƙuwarsu tsakanin ku shine yace wani mustafa alhina min alwilida ai ubangijin ku yana bayyana muku cewa dole ne ku tsaya ku ba da haƙuƙuwan raunana daga cikin kankanin yara da aka sanya dukiyar ku dukiyar su tsakan a hannunku sai yace wa an taqumu liliyata ma bilkisi ku tsaya game da tabbatar da adalci wato game da marayu sai ce wa ma tafa'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alima duk abin da kuka aikata na alkhairi to ku san da cewa Allah masani ne game da abin da kuka aikata ladan ku ba zai tozarta ba shine anan tace hiya ragbatu ahadikum li yatimatihi a wata nuska ana samun kenan bi yatimatihi kenan shine wato kyamar da ɗayan ku yake yi game da marainiyarsa allati takunu fi hajarihi wadda take karkashin kularsa hina ta kunu kalilatal mali wal jamali lokacin da ta kasance tana da karancin dukiya ko da karancin kyawu fanuhu an yanki ko ma ragibu fi maliha sai aka hane su wato su auri abin da suka yi kwadai fi maliha wato game da dukiyarta min yataman nisa wato daga cikin yan mata waɗanda suke marayu illa bil qisti wato sai da adalci kenan min ajali ragbatihim an hunna a sababin kyamar da suke musu kenan suna da karancin dukiya kenan wannan aya ta biyu kenan suna kyamar ya mariniya wadda take karkashin su in tana da karancin dukiya bata da kyawu wa targabuna an tanki hunna kenan kamar yadda a can in kuna ganin suna da dukiya suna da kyau kuna kwaɗayin auren su to ku yi musu adalci in ba ku musu adalci ba to ku ketare ku je ku aure kenan kamar yadda in ba su da dukiya kuke kyamar su to in suna da dukiya ku ai ya kamata ku yi musu adalci shi ne anan ta ce fanuhu an yanki ku aka hane su su auri ma ragibu yan matan da suka yi kwaɗayi fi ma ne ha game da kenan mareniyar da suka yi kwaɗayi fi ma ne ha game da dukiyarta min ya taman nisa daga cikin yan mata marayu illa bil kisfi sai dai in za su yi adalci su ba su iya abin da ya dace da sunan sadaki min ajali a sababin ragbatihim kyamarsu an gunna game da su yan matan marayu in ba su da dukiya ba su da kyawu kenan tunda kuna kyamar su in ba su da dukiya ba su da kyawu to in suna da dukiya suna da kyawu in za ku aure su to ku yi musu adalci kenan wannan babi malam ya zo da shi ne domin ya nuna mana halaccin yin tarayya da marayi ma'ana ka hada dukiyarka da tashi amma ka yi adalci ba laihi ba ne ba a hada dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك